نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka shi sha'ir tsohuwa'i yana nan yana fira da kama abokin shi suna tattaunawa ka abin da ya shafi zuwan shi wajen masoya shi da kuma dalilin nesa yake son ya je wajen shi wurin ita masoya tashi wanda kowa dole idan gagga mutum yana ta cizo yana ta ja yana ta goda dole za ka tambaye shi wai kai lahiya kake son kai wanga abu to sai yake kafin dai haka sai abokin shi kamar yana tambayar shi suffa ita matar da yake so ta wurin ta saboda ya ga wadda ya dace ne a kashe kan mutum ya kashe kan shi kanta ko kuma bai dace ba in bai dace ba kaga wahalar banza ce kake to sai yake ci gaba da cewa karza da tiba ahadith ahadith al-kiram biha ma bil kara'in min jubnin wa min bakhali tabitu narul hawa min hunna fi kabidin harra wa narul kira minhum ala ala ala al-qalbi ala al-qulani yake cewa قد زاد طيب أحاديث الكرام واتو طيب أحاديث الكرام kyaukyawan ko daɗaɗan ko mai ƙamshi daga cikin zance na manya-manyan mutane ya ƙara mata ya ƙara mata ma bil ƙara'in ya ce abinda ke da manya-manya min jugunin na rewa min bakari da kuma na min jugunin na tsoro da na rewa suka ce nan su mata suna son mace wadda take mai abubuwa guda biyu mai tsoro da kuma mai rewa su larabawa can da kenan amma dai nan huwa madafi ma zan Allah yabon abin da Allah ya zarge shi ne Allah ya zargi tsoro wanda ke ya wuce iyaka sannan kuma Allah ya zargi abin da yake abin nan ne rewa to amma su suna cewa idan mace zama da tana da tsoro to za a gabata isa ta yi mamishin ta wani jira'a ba amma in dai ba ta da tsoro to tana iya ta ce ma abin da yanzu mace wadda ke da tsoro ko tsawa kamar sai ta sai ta dan saduda sai ta dan tana tsoron bacin ranka amma da ba ta da tsoro ta ce kana so ka mutu kaga wannan nan ka ba a san mace haka sannan kuma rewa idan mutum mutum mai kyauta ce duk abin da ka kama da kayan da abin nan sai ka kama da tuwa idan ta sai zai kyauta da su sai ka kawo abinci ba ta ce ma sai ta bada ita dai kullum tana bada to suna cewa mace wannan ba abin abin nan cewa ba abin ba ba a santa an yi son mai rewa sosai mai rikewa amma shi kuma nan wasu suna fassara cewa shi a shayar tofura'i abin da yake nihi cewa mace ce mai tsoron ta saba ma mijinta sannan kuma mace ce mai hana kanta ga wasu an gane tana rewa kanta ga wasu to wannan kuma idan dai wannan ne wannan abin da kyau ne kenan ma kadza da tiba ahadithil kiram biha ma bil qara'im min jubnin wa min bakhl kenan duk wani majalisi da aka zauna in ana son a bada mace mai tsoro ko mace mai rewa to sai a ce ai kamar irin to kaga yace to kaga eh gaskiya ma dai kai ma da gaskiyar ka fa to yanzu za a garin yace amma garin wancan wanda za mu shi shi kuma ya ne yake a dan sufan zamin garin wurin wanda za a je sai ke cewa tabitu narul hawa min hunna fi kabiri matan garin narul hawa wato huta ta soyayya tabitu tana kwana dare fi kabirin tana cin antocinsu tana cin antasu kaza ana to har anta ta ta kada to irin anta tana ta kadawa saboda kenan mata da sun iya soyayya abin da yake ne kenan eh saboda mace duk lokacin da abin nan soyayya take cin ta to duk abin da za ta yi na jawo hankalin mutum to tana yi to shine yake cewa su matan wutar soyayya narul hawa alhawa idan aka ce idan aka sashi da alf maqsura maqsura to shine alhub idan aka sashi da alf mamduda shine alhawa kamar da muka sani an gani alhawa iska in ga yanci alhawa an sa alif maqsura maqsura ita ce wannan ta miya mamduda ita ce waccan kamar ta asma'u to in kaga an sashi da wancan to abin da ake nufi iska in kaga an sashi da wannan ana yin soyayya to naharul hawa wato kuta soyayya tana kwana dare tunda abin da ake ce ma at-tabit shine al-mufus fil layl shuɗe wani lokaci cikin dare sawa an yi barci ko ba a yi barci ba sai dai in ba a yi barci ba sunan shi ne as-sahar in an yi barci ana ce mai albayyuta kamar yadda Allah ke cewa bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul aw amina al-quraytum ba suna bayatan bayatan kishin shine mai al-qailula sawa'an an yi barci ko ba a yi barci ba yake cewa tabitu narul hawa min hullati kabidin wato cikin zuciya zuciya su abin da yake cewa kabid shine zuciya kenan zuciya su tana karba saboda soyayya harra wato tana zahi alharara min alharara yayi tuwa wa narul qira ita kuma wuta ta miya alqira yawa na tarban bako to nan fita ta tarban bako ita kuma minhum ta wannan mazajen alal qulali akan manya-manyan duwatsu abinda yake ne su matan akwai nuna soyayya su kuma mazan akwai karamci gare su to wannan ba duk ba abu ne wanda zai sa a je a tura kai ba dan an ce mutum yana da tarban bako kawai ka je ka sa kanka kuma kai yi wurin matan su zaka to sai ci bari in ƙara su banza ba su su matan nan ya tulna an ba a hubbin lahira ka biha amma a ruwaya ta lahira ka bihi ta yi bari mu je gaba wayan haruna kiramal khairi wal ibil yake tuwa ya tulna suna kashewa su mata kenan suna kashe an ba a jam'u nidu nidu shi ne ramamman abu suna kashe ramammun mutane don nan an nidu asali in gaji an yi itilakin shana ne ramamman rakumi amma duka nidu dai ramamme ne yanar sifa ce na uku da yake cewa an ba a hubbe yana nihin maza mutane saboda yana magana ne da su mata kenan wajen iya nuna soyayya su ya tunna an za a hubbin soyayya ba sai ta kashe mazajensu sai ce lahira ka bihi har ya zama da cewa namiji bai ma iya motsi ko mace ce mata ya zamana sai ya zamana tashi sai ya tashi saboda irin yadda suke nuna ma soyayya su to suka ce nan sabab ne wayan haruna kiramal khairi wal ibli kai saboda irin soyayyar da ake nuna musu sai su sai su soke raƙumi babba daga cikin raƙumi ka san idan aka zo misali aka ce kana da raguna akwai wanda na jikka biyar ne na jikka da in aka ce ka mata ka zace tana son nama ka san ba dole ne ka yanka na jikka biyar in ba dai nama dai tace tana so to za ka samu rago mai kice ka yanka ba to amma da an ga kayan kwancan na jikka biyar in gaba daya to an san kaka to shi da yake cewa wa yan haruna kiramul khairi wal ibli suna soke manya manya daga cikin raƙumma da kuma alkhai su ne dawaki doki dai kamar da muka sani ana cin shi ana cin doki a addinance kawai dai mazahibul arba su ne suka saba matan manzala sansanar ke cewa na har na ibilan izamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun yanke raƙumi lokacin doki lokacin manzala sallallahu alaihi sai dai doki nama ne wanda yake mai yana da nafis mai tsada ne amma dai ba wai don ba shi ana cin doki kamar yadda su hujjar malamai malikiya da shafiya da hanabila da ahnaf suka ce Allah ya tuwa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha Allah ya ce litarkabuha don ku wazina don kuma ku kawa da su wa yakhluqu ma la ta'lamu kaga Allah ya ce litarkabuha kenan nan lamun tana nuna dan abin da aka yi wa'annan abubuwa to sai aka ce to kenan yanzu idan muka ɗauki wannan abubuwa an ce bakin aya ta kama da bakin abin da za mu yi da wa'annan alhaili shi ne dawaki albihal su ne alfadari alhamir jaggai allah ce litar karuwa idan da mun zo ne cewa don mu hausu ne kenan yanzu wani wanda wasu ne kamata mu kushe kenan misali bai kamata a hau a wannan maraki bai kamata a hau doki ba bai kamata a wannan saboda Allah ce litar kabu bakin su wannan aikin ya kawo da su sannan kuma idan ba haka ne ba su wa'annan abubuwa bai kama da kuma a yi wani abu da su za ce litar ka buha wa zina don ku hau kuma ku yi kawa kaga yanzu kuma za mu samu da jakai ana shayar da gona da jakai ana wannan abubuwa kina wannan aya ba tana nuna wani kan cewa litar ka buha don kawai a hau wa zina yake wayan haruna kiraman sauri wal ibili suna sokewa nahar shine nan wani dan abu kana ga nan to wannan wurin nan ne wani nan to nan ne ake nahar nan ne ake sokewa an gane amma qad tawassa ana iya a wannan kalma ta nahara tana nufin zabaha amma asali raƙumi da doki abinda ake musu nahar ana soke su ne akuya da saniya da sauran abin da suka su kuma ana yanka su ne zaba kenan kamar da Allah ya ta inna Allah ya amurku an tadbahu bakara kaga bai ce an talharu ba amma kuma ita bakara in tana iya zama lokacin da za a yi nahar yin lokacin da ba ta kaduwa saniya ta kasa kaduwa dole sai dai an soke ta in gani wannan duka ana yi sannan kuma rakumi shi ma yana iya zama karami wanda ba sai an soke shi ana kwantar da shi a yanke shi duka wannan yana iya to sai ke cewa ya tulna an ba a hubbin lahira ka biha wa yan haruna kiramar khairi wal ibili ko kuma nan ya ce ya tulna an ba a hubbin suna kashe wato mazajensu yan ramammu wato saboda nuna mazaje su suke soyayya hasun rami so su ko mazajen wa yan haruna kiramar khairi wal ibili kenan da za ka ce a to wannan abin kenan ba su ma'aikatan abinci sai ta suna can abinci abinci kuma mai kyau suke ci don naman da ma suke ci na babban daga cikin rakumi ne mai kitse ba wai dan burabura ba mai kitse daga cikin rakumi suke ci amma kawai dai soyayya ce take ramar da su kawai da soyayya wala yana amfani da yake cewa yushfa ladihu al-awali fi buyutihim bi nahlatin min gharir al-khamr wal asal yake cewa yushfa ladihu al-awali al-awali shine jam'u ali ko kuma jam'u ali ko kuma jam'u ali ali min al-amr aw ali abinda yake nufi na arwan akwai manya manyan duwatsun su ana ce musu awali kamar yadda cikin khillul qur'an ya kawo wannan kalma ko wa awali himmati wa udubi ne to wannan al'awali su ne jan abubuwan da suke na sama amma nan al'awali abinda yake nihi su ne arima su ne mashi yake cewa ladir ladaka shi ne ya cike ka ya ke ce mai kamar yan abin nan kunama ta sai a ce kunama ta harbe shi shi kuma kyashi dai ana cewa ya cija amma shi ma ba cizo ne ke ba daga kamar yadda shi ma saburo yake yi kamar yadda maciji yake yi duk wani abu mai dahi ana cewa abu da ya ladarau an gane to yake cewa ladihul awali wanda mashi ya soka yushfa ana warkar da shi cikin gidajen mutane fi buyutihim cikin gidajen su kun gane wanda yake nuna kenan wanda mashi biyu soke shi tunda idan mashi ya zo ga dole akwai inda za a yi ma magani to ana warkar da shi sai ce bi nahalatin me nahal eh bin albila nahal mun gan shi kalmar nan mun ganta ko cikin nan kalmar ta zo ko ba ta zo mace ta zo wadda muke ne yage cewa wadda take nihin kishirta to menene manhalin manhalin bimin hallin wa mai sajimi cikin alburda nahala shi ne shan farko mai ta'illa shi ne sha na biyu an gane kamar ana lallashin mutum yanzu misali ta'illa abin da ya ce ma ta'illa shi ne san yaro idan yana kuka akwai abin da ake bashi in yi shuru sai washe ta shiga aikinta to yanzu wannan abin da ake bashi sunan shi ta'illa shi yasa uwaye wanda suke kamar mutum wanda suke uwa guda uba guda uwa guda uba kuwa na shi wakacin sunan su a uba guda uba kuwa da tashi banu la'allat eh mun ga insha Allah insha Allah balul hallat ko to shi kenan balul hallat wanda suke uwa guda uba kuwa uba guda uba kuwa ne sun yi cewa kama ka annahu kamar ya sha nan ne kuma yazo ya sha nan tunda shine illa an gane ko allahu to shine su kuma wanda suke uwa guda a uba guda a uwa guda uba ba guda ba kun gane ko su ne banul akhiya banul akhiya su kuma wanda suke uwa guda uba guda ala shaqqa uba guda uwa kuwa da tashi shine
uba guda uba kuwa da tashi suna banul allat uwa guda uba kuwa da nashi banul akhiya uba guda uwa guda ashqa to to sai ke cewa yushfa ladihul awali fi buytin bi nahlati da shan sha da yake yi min ghadiril khamr ghadir shine dan kududdufi da ake cewa kududdufi ko dan kududdufi dan teku a'a teku ba teku ba dan wannan korama ya korama ya karama abinda suke ce mata gadir mene gadara eh ya bar wuri ko yau to gadar ya bar to dan gadir shi ma kududdufi ne kamar ruwa wani mama ba hadin ko mama ba ruwa da suke zuwa idan suka zo kusa akwai wanda suke bar wani dan awa ko to wannan dan abin da suke bari dan kadan sai a ce mai gadir an gane ka an na hadarar sai da wata raka sai a ce mai hadir to da wannan dan kududdufi ake abin nan da shan wannan kududdufi ake sha da shi na ke cewa hadirin hamdi kududdufi na giya wal asali da na zuba amma nan abin da yake kamantawa shine yawon tamfa su matan kenan mutum idan ayyaji ya abin da ya aka tafi ko da ma shi ya tsake shi to in ya zo aka ba shi wannan yawon abin nan yawon kewa in ya kamanta shi da giya ta yadda yake sa nishadi sannan kuma ya kamanta shi da zuma saboda wajen zaki haka an gane shi ne ke cewa yushfa da dihul awali fi buyutihimu bi nahlatin kenan sha guda in kai dan nahla shine sha guda shan farko shan farko in kai غدير الخمر والعسل من غدير الخمر والعسل to yanzu do abokin na shaji mata ya kamata ana iya aje wurin su yace to amma abokina ne abin da nake gani matar gara kake ji da gani idan muka je wurinta muna zuwa wurinta muna zuwa sai aka kashe ka ya za ka yi kaga ai bukata wata yaro sai ce ta aka yi sai ce la'alla imamatan biljizi tsaniyatan ya dubbu mina nasimul bur'i fi ilmi yace la'alla tayi kamar da muke cewa kalmatul taraji ilmamatan abin da yake cewa ilmama shine ziyarar da zakai baka jira ba kamar yake cewa alamma shay wani abu ya zo ya tafi an gane ko kuma ko da ka ce ne alam mahushai amma kana nufin abin da ya zo kana fatan da ya ta ba da ba da jima ba an gane game da wannan matsalolin yake to alamun alam ma alam ulil mabidai kenan alamun alam ya ruhu na ka ya ruwa ka kuma zai tafe shi to zai ke to la alla ilmamata tayyu ilmamata wato dan ziyarar da zan yi ba tare da jimawa ba in ta yi kadan in ta yata bil jiz'i abin da yake ma al jiz'i shine mun gan shi wannan kan mun atiful wadi mun atiful wadi wuri wanda yake abin nan ƙasa wanda yake ba ƙasa ba gangare ake ce ko to gangare shi wanda yake mai wanda ya sauka haka kware yawwa dogi tuwa la'alla ta yi ilmamatan biljizi wato in ziyarar da zan kyauta ba zan shima ba biljizi a cikin kwari saniyatan ta biyu tun da tana ya taɓa zuwa wurin in littahi ya dibbu min ha nasimul bir'i fi ilani tana yiwa ya dibbu ya taho abinda yake ma a dab shine tahiya dab kamar yadda dai kaji haka su da sunan tahiyar ne suka zana da ne suna ta abinda take ta dab dab dab dab an gane to ta yi idan nake wurin ina sauka wurin sai ya zama da cewa nasimul bur wato sanyi wanda yake na baraka ya dan babo ne bi ilali yayi min magani cikin ilali illa ta ilan cututtuka al'ilali ne kuna al'amra ta yi ina tahiya wannan duk cutar da nake da shi zan zan dawo garsar ko da an kashe ni ta tahiya in gana da ke yi da Allah ilbamatan bil juz'i thaniyatan yajibu minha nasimul jur nasim shine sanyi sanyin safiya sanyin lokacin sanyin safiya zaka ji ba ɗaya yake da ko cikin zaki ake lokacin da safe da zuwa asuba asuban nan zaka ga da wani sanyi to shine yake cewa nasim albur shine kuma waraka nasimul bur'i fi ilali cikin yani amradi cikin rashin lafiya da ni ban da matsala in dai na sauka wurin to ina zuwa wurin ma in na sauka ba ma sai na ganta ba ina zuwa tana yiwa wurin ma ya warkar da ni ma mu dawo mu ba ma sai na gane ta to sai yake cewa to kai aboki na muna da sauka wurin muna sauka wurin an san abin da ya kawo a fara kashe sai yake cewa wala ahabu sifaha albida tus'iduni bil lamhi min khalal a آه لا أكره الطعنة التي لا أكره شفعت برشفة من نبال, من نبال الآيون النبي يجي لا أكره بانا كاما الطعنة التي الطعنة شيني من سوكا سوكا لذلك أما لن النجلاء سفعة تاتي أبدا اجتماع النجلاء التي من جرمة أنقاني سوكا سوما لما لا ربتي سنة دا كما سفوفي نسوكا سوكا idan ma shi ya soke ka kamar da muke cewa ta'an ta'ana fi irbi kamar ya soki mutunci na wannan ma'anabi ne ba hissi ne ba amma hissi da da mashi shi ake soka da shi to akwai abin da ya ce ma al-wakhz kamar ya cewa wa khazahu birrum wa khazahu birrum ya soke shi amma su ka kadan wadda bata ma hita ba an gane kamar yadda kuma ana cewa dasarahu birrum dasarahu birrum alaikum salam barka aka kana alhamdulillah an gaye ana cewa walaghahu birrum ya soke shi da mashi duka rabar nan ba ta zo ba amma dasarahu da kuma najalahu duka shuka ce da take mai girma an gane to sai ke cewa la akrahu ta'natan najla ni ba na kyama ban su in kyamaci suka wadda take annajira mai mai hunda jiki mai huda jiki ta huda ne da anan annajila qad shufi'at amma dai da sharri ba a suka ta banza wadda shufi'at an ƙara nata an gwama ya an gane shi ne hashafa duk abin da yake ma hashafa shi ne abu biyu yana daga cewa shafi'i wal watr ko wal bitr ashafa dukkan halittu duniya ko me yana da bacci da nabi halittu an gane shi yasa yake to wal witr shine Allah wanda bai da a wannan shi yasa yake to shafa'a abin da yake guda sai yake to qad shufi'at wannan suka katuwa wadda aka gwama ya ta bi rashqatin da jiha shaqa jiha jiha mi yake cewa birashkatin min nibali da jiwa ta nibali ta kibiya amma wata kibiya nibalin a'ayu kibiya ta ido ya ce annujuyo da suke wasu a manya-manyan ido kenan mace gere ni ban bukatuwa da sai an abin nan a ce ina kyama bugban kyama buguni ban kyama a ce a soke ni matukar dai ido katta-katta ido na don da su a wannan yake cewa malaraba ne suna da wurare wanda suke gane mahasin na mara'a kyawu daga cikin mutu suna sa ido daga ciki kamar yadda ko Allah ya ta hurun il ko hurun duka abin da yake nufi shi ne ido wanda suke farare kuma bayan tas baki-baki kiran kuma manya-manya ta wani basiru sai yi ta birashkatin min libalin a'ayi daga kibe na ido ina idanu guda biyu su jeho ne inda ni dai tana kallo na bukata ta zanya tana kallo na a suka zan abin da ni wallahi ban damu ba ban kama wannan suka to yadda haka ne mafiyanci suna cewa duk lokacin da mutum yake gwamaya abin da yake so da abin da yake kyama to duk wanda yake yawa shi zai rinjaya da a ce abin da yake so zai yafi yafi yawa sama ga abin da yake kyama to za a ga abin da yake so in ya ce yayi yanzu misali lokacin da annabi yusuf matan nan suka zo suka yanke hannayensu son ne ya rike musu zuciya idan mutum yana son wani abu daga zuciyar tarihi shi yasa ce wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara wata riwaya ta wanda take shazza ce ma hadha bishara ma hadha bishara wannan ba na saida ne an ce an sayo shi ba na saida ma hadha bashara riwaya ta alqur'ani ta mutawatira shine wannan ba mutum ne ba in hadha illa malakul karim wani suka ce ma hada bi in hada illa malikun malik shugaba ne wa mai girma ko shi ne sarkin ne ne ne ne don sai yake cewa la akrahu sahnata allati la aqad shafi'at bi rashqatin min nibalil a'yunin nujri anji wani yake cewa wa inni la ar'akum wa inni la ar'akum ala al-qurbi wan nawa wa adhkurukum bayna al-qana wal qanabil yake cewa wa inni la arhaku ni ina lura da ku ina kula da ku ina caye da ku abin nan bai da kurbi wannan a lokacin da kuke nan da lokacin da kuke nesa kuna kusa ko kuna nesa ne ina kula da ku wa azkurukum yace kuma ina tunanin ku bainal qana lokacin da nake tsakanin abin nan alqana ita ce mashi ina cikin masu suka ina tuna ki wal qanabili ina cikin manyan dawakai irin dawakai su jero haka suna ta gauzawa yadda to lokacin na ina saman doki kuma ina tsalau wanda yake ne shi ma dai ya dai kamar wancan ne na ko yana yake cewa inni zakar ciki warri ma hana wa hidin bindi wa bidul hindi ta fitoro min dal ta wajen ta kabila su yi fili anna to sai ke cewa la akrahu ta'anatan lati la aqrshu fi'at bi rashqatin rashqa shine muka ce ni ramya jiwa من لبال الأعين النجل ولا أهاب الصفاح البيض بيضة تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلل ليس ولا أهاب الصفاح البيض ولا أهاب تبانا رعزنا الصفاح البيض باتو abin da ya shafi asifa ta kogi wanda ke asali asifa shi ne abin da ya shafi an gane kamar yadda ana ce ma faranti safa an gane kamar yadda takarda ita ma ce wata safa kamar yadda faranti ne saha'i to wannan takobi mai haɗi na ya ce albid kenan wanda yake takobi mun sa albid mafi yawanci in suka yi talakin wannan sifa suna na yadda abin nan takobi to takobin nan mai haɗi yake cewa ban tsoron tus'idu ita ma dai sai an sa sharadi ba kawai dai a zuwa kashe ka banza da shi ba yace tus'idu ne yadda za ta sa in zama cikin sa'ada shine ba shaqi ba shaqi shine tabaki in zama cikin rabautacce wadda za ta rabautar da ni billahi da kallo min halalil astar daga cikin hudanna abin da kasan astar shine labule yana da dan huda ga tun da ba a yi shi ɗif a ƙasa sai da a yi shi mai ɗauku hudanni hudanni haka wanda kana iya ganin waje na waje ba lalle ne shi ya ganin ka ba to wannan labulan da sauransu yadda ko da ni dai ina faɗa cikin farfajin gidan sai ya yi ihu in ya yi ihu kaga dole duna cikin ɗaki na iya leko ko ya wane ne to ita mata in tana cikin ɗaki sai ta ɗan leko haka to in dai ta leko to a cire mai kai shi yi ba a barawai wannan wannan cire kai ta rahotar da shi an gane yake cewa wala a habu sifa halbi da tus'iduni bin lamhi min halalil astar wadda take na halalil astar wato cikin ramu-ramu labule wal khalid ko kuma wanda yake shi labulen wanda yake rake wanda bai da nauyi an gane shi ba labulen wasu yan sami sharafi ka aje ka yi labule malin kamar da da dalki kuma ka zo a cire nan ce wannan duk bata wadatar da ni ba ya zama ne cewa labulen ko dai wanda yake yana da hundanne hundanne ne ko kuma a'a labule ne wanda yake ba mai kauri ba alkalal shi ne labule wanda yake ba mai kauri ba abokin shi jijjiga kai ce kai jikina ba ina ga kakuna ba ka sauran kari da sai ke cewa wala ukhillu bi kizlanin ughaziluha wata riwaya tughazilu ne walau da hatmi usulul ghayli bil khayl yace ni fadan da kake ji da kai kana gani na kana rena ni yake cewa wala ukhillu la uqsir ba zan gajarta ba bigizilani wato biyan abinda nan akwai abin da shi wato ba zan gajarta ba biyan bukata in biya wa bukata wata haka zan bukata ce bigizilani wato yan mata ko gajiruwa wadda nake ma magana soyayya wadda da waya ce gajiruwa da take min zancen soyayya in dai mace tana yi min zancen soyayya ko ina wa zancen soyayya to duk bukatar ta zan yi kokari in biya mata kawai abokina bari kawai wala uhillu bi ghazlanin ughazilha sitti walau da hatmi da da shine abu ya lallabo ma ga kasan zaki ko musa ko wani auje masu kama idan za su kama abu suna da duk da cewa sai yi shi gudu ko wani abu za ga suna da dan labaniya to shine da hawo addaha yana da yace to ko da zakin alghil wanda yake cikin hukukin daji bilgeri zai yi kisan gilla ya ce wallahi ban kasa biya mata bukata ko da zakuna da suke cikin rukukin daji za su zo su yi min kisan gilla wallahi ya ce ban kasa biya mata bukata biya mata bukata kuma wala a kulli kuki zilanin uhaziluha ko tuhaziluhi walau da hajjini usulul ghili bil khiyali ba zan gasharta ba wajen biyan bukata biya ma wadda nake so bukata wadda take so yi min kalaman soyayya daga kalamu rafiki kenan ko yake cewa walau da hajili usulul ghil bil bayn abokin shi ce to gaskiya abokina ne kan ina ganin ban iya ban iya ganka kai ba ka tausaya maka ga sai ce jibo hubbus salamati yatni hamma sahibihi anil ma'ali wa yughri al mar'a bil kasali yake to hubbus salamati son kubuta daga kuni kace kai baka son jikinka yayi ciwo kace kai baka son wani yayi mawalakanci kace kai baka son wani ya gale hinka duk wannan abuwa ai shine salama ko to son wannan abu yake to hubbus salamati yatni hamdu sahibi yake yana karkatar da himmu duk idan kana son ba a zakara mutum da bai zama zakara da banza duk lokacin da kace kana son kai zakara to sai ka haɗu da banzaye duk lokacin da kace kana son ka ka samu wata ɗaukaka to dole sai wannan ya zuma wannan ya zuma amma ka ce a jiwon lafin sun wanda ya zage ni ko ba ya gefe ya zama ka a ni wallahi gaskiya wahalar nan ban so ka ga wannan abu da ciwon da mutsa ciwon da mutsa yake sa ko ma gehe tunda kai kana tsoron ciwon da mutsa ciwo kake da mutsa ka su ciwo to ko ma gehe sai ga cewa hubbu salamati yatni ham masahi yatni min al-asani ay ya'bu yana kame himma mai shi lokacin duk abin da kake so kenan abin da yake so yana malam abin da kake so ka kai ka samu to wallahi sai ka je kuta kanka in ba haka nan ba to baka isa baka iya ka samu ka ce wai kana son ka samu dokaka hubbu salamati yatni ham masahi anil ma'ali game da samun dokaka ko abubuwa idan kana zo ka samu manya-manya abubuwa to hubbu salamati bai dole sai ka bari wani ya zage ka ka bari wani ya ci mutuncinka ka bari jikinka ya gaji ka bari kwakwalwarka ta gaji duka sannan ka samu wannan abubuwa yake cewa wa yukhri al-mar'a bil kasal al-ighra shine muke cewa ne dan farawa shine al-insa to yana dan farar da kai yana hada ka da ni da kasala duk lokacin da ka ji ka haɗu da kasala to son ba ka son a zage ka wallahi kaza kaza wallahi kaza kaza kana son salama kana son ka kubuta to yanzu ko za ka samu cewa wannan son salaman nan ya haɗa ka da kasala hubbu salamat yatni hamma sahibihi ala al-ma'ali عن المآلي ويغري المرء بالكسل yake cewa fa in tanahta ilayhi fattakhid nafakan fil ardi aw sullaman fil jawi fa'tazil yake cewa fa in tanahta ilayhi janaha shine mi menene aljinah alhamdulillah alladhi alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ila al malaikata uli ajniha to jinah abin da yake cewa saboda suna gefe da yake cewa fa'in janahta ilaihi idan ka karkata zuwa gare shi shi ne hubbu salam son kubuta fa'in janahta ilaihi sai ce ne fattakhib nafaqan to ka riki nafaqan ina ne wa in jan fattakhib nafaqan fil ard to kai rami cikin kasa ka shiga yau za ka samu salama kana zaune ma wani mutum kana cikin ruwa ma wani zai ce malam kana ta damu da kura idan ka karkata kuma ba ka da wani amfani ka ce kai abinda duniya kake so ba ka son ka gaishe kai abinda kake so duniya ba ka son ka wahala kai abinda kake so duniya kawai so kake ta saban taskaci a nan kusa ga kwaye ce an kwalɗi aka ce an kwalɗi eh an dafa aka ce dafa ne ya ce to an kwalɗi aka ce an kwaɗe ta akwai yashi aka ce akwai yashi yadda a sami gaba ki to zai gita bil ardi aw sulaman bil jawi fa atadil ita ko ka samu wani tsamne sama ka tai ka tai ka tai ka tai kamar mutane wuri ya zai ka ce ba ka son ka abin kaga ya nuna wa abokin shi ba wurin nan ana son a tahi ne amma dan cewa ga wanda nake so kuma ka ce min ba za mu tahi ba wannan ba ta ba ta shirin ba saboda ko ce malam mace ta shiga cikin wanga sha'ani kuma ka ta kama ka ce sai ka ta yi sai to kowace mace ce ko wallahi ina tana yawa in sami wannan abu sai yake cewa wada qimar al-ula lil muqdimin ala rukubiha wa tani min hunna bil balad yake cewa wada qimar al-ula lil muqdimin ala rukubiha yake to wada kabar himarul ula wato daukaka himarul ula shine daukaka lil muqdimina ala rukubiha ga wanda suka yi gaba gaba dan su hawo duk wanda ke son ya hauta yanzu misali kai ne kana son shugaban kasa ni ina son shugaban kasa amma ni abin da nake so gaskiya ban son wani ya zage ni sai ta wani kuma ge kuma ge kuma ge amma wane ne ke son ya hau wannan wanda shi kaga ya san cewa za a yi aira ta shi da kartushi za a yi a zage za a abin sai zo ya hau to dole ina shi ina ganin kuwan gaishe ya hau bayan da zai yi tun da nila ce duk salama da nake sai ya tafi fada a shema da wani mukulmi na ala kuku biya su manya-manya abubuwa shema da ne alkafi abubuwa masu yawa maɗaukaka ya ce ka bar su waɗanda suke iya su hau وداء مال الأولى للمقدمين على ركولها واقتنع منهن بالبلد kai kuma ka wadatu daga gare su bilbaladi da danyi ka gane kama zai ka alhamu na mafajin ko to kama ce ruwa masu yawa ka bar su wurin waɗanda suke so su je su yi amfani da su ruwa masu yawa kai kuma ba a wuce abin da ka yi amfani da danyi kawai albala da shi ne mai danya kai kan kai amfani da dai abin da yake nufi nan shine duk lokacin da kuke tafi tare da wani kuna munafasa wajen neman abu na samun dukkaka to kadda kai ka kasa kadda kai ka sa agwaiwa sai inda karhin kai kare idan karhin kai bai kare ba kadda ka ce kai ba ka sha amma duk lokacin da karhin kai kare ka san cewa shi wancan zai ta ya kamo wannan abu to kuma duk lokacin da ya kamo wannan abu dole ka kalle shi idan shugabanci ne kuna ta kuna ta ya kace kai shugaban kasa akwai wahala sai ka zamna shi kuma yi samun shugaban kasa to dole ka yi abin nan ko bai gani ba ka dole ka kace na gode shi ne suke cewa wanda ake kora wanda ke kora in bai gaji ba to wanda ake kora bai kamata ya gaji ba eh kai ni da ke korarka ni ban gaji ba kai da ake korarka gaji yawwa ba da ɗan polisi bai gaji ba ɓarawo bai kamata ya gaji ba nuna da ya kamo shi don ne shi zai da yake cewa rida zalili bi khafdil aishi maskanatun wata ruwa maskanatan wal izzi inda rasumil ainuki zululi yake cewa rida zalili bi khafdil aishi kaga wai yana ta cewa abokin shi hawa ni wannan abu ba kawai ka lura kawai shi abokin shi ne dan tabu wata ɗan nukta wadda ya kamata a ɗan yi mai raji kayan a cigaba yake cewa rida zalili wato azzalil walakantacce yarda da zai yi bil habdil aishi da ɗan kaɗan in abinci ko kuma da walakantattar rayuwa ko kuma da rayuwa da kake cikin kunci maskana ta yace wala kasawa ce kasawa ce a ce wai kai abin da za ka yi ana shirgan wai ana nema ka ce kai ko diska samu wallahi maskana ta kasawa ce wallahi ridar zalili bil habdil aishi maskana ta yarda da walakantattar rayuwa mazgana ta ce kasawa ce sannan kuma walakanci ne kuma kaji ma shi ne ya zama azali walakantacce ne mutum maskana ta eh yake to wal izzu dokaka inda rusu inda rasimil ainu izuluni rasim shine taguwa ce irin wannan wanda mun ga shi cikin abin da alburta wanda in tana taya kamar jan kawa da take haka kamar disan take tana taya yace to to kaji inda izza take Allah ainu mai tana yi tana zuwa wuya nan ga nan ga nan ga azuli da take horarra yace to kaji inda ake samun dokaka kine da kaggara kuma tana samun dokaka cikin wannan yadda ya kamata kai maka ka ta yi wajen samu wannan abubuwan da ke na dokaka abin da yake da abubuwan na dokaka shi ne abubuwan da shi yake so kenan yanzu yana son dole sai ya je wannan wuri na abin da yake so ya yi gano cewa lalle ya kamata ce ya kasa abuwa don gawa gina an ce ma abin da ana son budurwa kayo an ce ma ana so a biya mata bukatocin duk abin da take so ko da zaki ne a wurin ta a ce za da abin nan za a tafi kuma kai ka zo ka ce mana wai ba ka wannan ce da haka ka bari ka rida zalili bi khabdil aish maskanatun amma dai zalili illa so ne da ya rige mai ido da abin da yake so ya tafi shi ya sama ya za duk wanda ba bai kai wurin wani abin da yake so ba ya zan walakantacce da wata ne kana zuwa abu kuma ka ki zuwa wurin shi ce to la walakantacce ne sai yake cewa fadra biha nuhuril bidi hafilatan mu'aridatil madanil lujmi bil jubl yake cewa fadra biha nuhuril bidi fadra yani idan ka tunkuda nuhur shine ne wuyar raƙuma fadra biha nuhuril bidi a biya fi nuhurin bi to ka tunkuda biha da ita wannan ma'alil umur kamar da dokakar da kake so fi nuhurin bidi cikin cikin albidi shine ta wannan wuri falare fi yake ce sahara gani sai yake cewa كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها mahmud hafilatan wanda suke mai yawa wato ka tunkuɗa idan dai kana neman isa to dole ka tunkuɗa ka tahi cikin ka fada cikin sahara ka tai duk abin da ake samu a samu sai ke cewa mu'aridati mu'aridat wato wuri mai nisa abinda ake ta arid shine abu mai waji wuri mai waji mu'aridatin masalin lujin abinda yake wa masalin lujin lijam shine ligizami da ake cewa ligizami shine aka ake cewa ligizami ligizami to ai ya ake yin shi gudanar gudanar ko ana samu doki to sai ce nan sai ce masalin masalin lujin na biyu ɗin abu wannan to idan ka kama wannan abin ya gita ligizami ka kama ligizamin ligizami biljuduli jam'u jadid shi ne abin da yake mai yawa sannan kuma biljuduli kuma shi ma ana ce mai jadid wanda yake tukurki ba ana dumba shi a tubge shi da yake tuwa ka kama tumfakken ligizamin shiga dashi ke wajen neman ma'alin ilmi amma inda za ka zo ka zauna ana cewa wa yaran su a gewar yare ya kana cewa an shiga cikin hadari wannan sai an sai ce aboki na da yana akwai abin da akwai abin da kan taka ko kuma akwai wani wanda kuka yi magana da shi cewa wannan abin idan ka tashi za ka same shi wacce haka ne aboki na inna al'ula haddathatni wa hiya sadiqatun fi ma tuhaddithu an al'izzati bi kulli yake to inna al'ula lalle dokaka wato ba da kowa ne muka yi magana ba dokaka ita ce muka yi magana baki da baki ta gaya ce a yau ba ne kan na zaune gina ba ba ba a ce kana ta wannan abin da kake yi amma me dai dokaka ta gaya ba ba ni labarin abin da dokaka ta gaya ba sai ke cewa haddazadini wahiyar sadika sai ce wallahi cikin labarin da zagayi gaskiya ne ni fa ban je karya ne ba ni dai labarin nake so ka bani yake cewa fi ma tu haddith annal izza cewa samun ita dokaka fil nuqli yana cikin barin wuri duk lokacin da kake wuri idan kana son ka samu dokaka to kamar wannan wuri ita dokaka ne na gaba ga labari a kashin lai dokaka ta ba da labari cikin abin da take ba da labari amma nan kun san kamar mutum ko kana kamar irin da yadda kuka ga siffin magana shi tun can da yake cewa tauraro yana da yana taya shi addini dare ya yana tausaya mishi to kamar ina haka ne yake cewa ɗaukaka tun da ɗaukaka ba ta mutunci wanda za a ce tana amma dai abin da yake nufi abin da ake nufi dai shi ne kamar dai ya ga cewa ɗaukaka dai idan dai kan ka samu ɗaukaka to dole sai ka wurin da kanki yake cewa law anna fi sharaf al ma'wa bulugha munan lam tabrah ash-shamsu yawman darat al-hamam yake cewa aboki na abin da nake so da kai wanda wuri da kai ka zauna inda Allah ya ce sai ka tafi wani wuri gaje ga zamu nan cikin gari idan ma da kake so akwai wanda su wacce kyau idan komi gaji su a kowane nan ka zauna ka zauna nan da sannu zai zo zai zo maka wannan abin da kake bukata ya ce lawa annabi sharafil ma'awa buluha munan da a ce fi sharafil ma'awa wato akwai cikin tsokaka ma'awa a wuri wuri shine ma'awa wurin da ake tarewa buluha munan wato samun abin bukata a ce da kasawa abin da kake bukata shi kenan ba ka daga yake ta to lam tabrahi shamsa da ash-shamsu lam tabrahi shamsu ash-shamsu rana lam tabra da bata bar ba yawman ko da ɗaya rana daratul hamari wato daratul hamari daratul hamari suna cewa masauka ce ta taurari inda taurari suna da masaukin ne wajen guda bakwai da ke gai to akwai daratul hamari to wannan masaukin na ita rana to lokacin da ta sauka cikin wannan zaka ga rana amma kuma ana sanyi an gane to kaga ai rana ita ma tana jin daɗi kenan abinda yake da yake da rana can wannan tun daɗi ne take yi tun da hasken ta ma maimakon ya bada zafi sai yake bada sanyi to kuma sai ka ga tawar wannan wurin yadda a sheku ya kamata ko da kana jin daɗi kamar wuri idan dai kana da buƙatar wani abu an gane na abin da ke ne lau annabi sharafil ma'awa bulu samunan lam tabrahi shamsu yawman darat al-hamali yake cewa ahabtu bil hazzi ahab ya ce na kira bilhauzi rabu wato rabu shi ne ko rabu ya ce na kira shi ya ce launa dai to mustali ya ce na ma na kira mai rabu wanda ke raba don shi abinda yanzu duk abinda ga ya ce samu ko rashi wancan abinda yake ci maji ya ɗauko shi ne ke nihin samu kun gane dama yanzu akwai wani arziki ai ba wai kuɗi ne shi ne arziki ba akwai wani shi yanzu babban abin da yake zai kai Allah ya min arziki da kai Allah ya min arziki da kai to shi duk arzikin daga yanzu duk rabon da kake yi duk dokakar da yake ne shi wancan kan matar da yake cewa to yace dokakar shi ita ce abin bukatar shi yake cewa kan yake cewa a habtu bil habtu na daitul habtu wato na kira rabo zauna dai ta musamman ya ce na ma a ce na kira mai shi ya ce wallahi wanda na kira mai shi ya yi cewa walhazu an niya bilzuhali fi shudu ya yi cewa walhazu rabu anniya game da ni dai yake cewa biljuhali fi shuguri yana ta ya shagaltu da jahilai wa'anda ba su cancanta su samu abin da su suka same shi an gane da yake ne dai shi ne dai ni ne cancanta rabu ya waiwayo ne ya zo wuri na amma kuma ga wani wa'anda ya ke wa'anda ba su cancanta ba. sai yake a hajji bil habbi launa dai to mustami'an wal habbu anniya bil juhali fi shuguri rabo da shi da jahilai suna tun suna ta shagalinsu to zai ke cewa la'allahu in bada fadli wa naqsuhum li ainihi nama anhum aw tanabbaha li yake cewa la'alla to yake cewa la'alla ta yi in bada fadli yake cewa idan falalata tabbayyana ga shi rabon ya ga cewa lalle ka ina da falala ya kamata ya zo ya bani wannan abin da nake so aw naqsuhum ko kuma su wa'antan wa'anda yake wurin su yan gore cewa kai wa'annan ba su cancanta a zo a ba su rabo ba rabo ba wurin su ya kamata ba li ainihi ga idan shi abin ya bayyana ga tawaya ya tabbayana ga idan shi na ma'anu to zai yi kwana ya ce kai ba zai yi kwana na bayan kyalawa kenan ba ma sai ya ta wuri na ba shi iya babban bakin cikin shi ko ya to wuri na abu biyu ne nake so ko dai ya zo wuri na ko kuma ya bar su ni ba ya bada yake cewa na ma'anhum auta na bahari ko kuma ya faɗaku game da ni an gane yake cewa amma ta yi shi rabon idan kula lalata tabbayyana gare shi tana bahari sai ya ce tubari in yi wa shi ga wani wanda ya kamata yi wajen tubari ne kamata in shi ko kuma na tawaya ta shi wa'annan mutane tabbayyana gare su sai na ma'ana sai ya kwana ce kara da mutane ma ashe shirwan muni na zo na ba su rabo kuma ga sunan suna nan suna abin nan to sai ke cewa u'allilun nafsa bil amali arqubuha ma adyaq al amri laula fasada al amri yake cewa u'allilun nafsa yake cewa ina ta lallashin rayuwata wannan abu ya ta in duka gaba da yake ganin abu ne wanda ya kamata mutum ya haddace don ko ina kana ya kadora su ya gita mu'allibin nafsa bil amali al-qubwa wato ina lallashin rayuwata kamar yadda ce ta illa shi ne wanda abin da ake lallashin yaro shi to ina lallashin da abin da shi ne ake cewa la'alla ta yi ta yi bil amal da burace-burace al-qubwa wanda nake dawo su an gane wato duk lokacin da rana ce kai wane kakkata yi sai in ce kai ta yi wa in ta yi in samu bari in ta ko kuma kai ne kana nan kana jiran abu yanzu da a ce yanzu da bai da yake cewa ma abu ya kalli umar ma abu ya kalli umar laula fasa ta lamar ni ya kai tauyewar rayuwa da ba dan yalwa ta buri ba da a ce mutane ba su buri da daban dan buri ba to da kullun cikin takura za a take yanzu kai buri abin nan fadayinka da burinka da kuma ganin cewa za ka zama wani abu shi ne za kake ta bibiya kana ka ta makaranta ka je wani abu amma da yanzu za ce a zo a ce ma ƙarshe wa kai malam cikin igwal ɗin nan ba ka da wani rabu dala za ka je kullum sai dai ka ɗora kawo guda saboda amma saboda burace-burace da ke gare ka ta yi in zama kaza ta yi in samu ga ta yi in samu ga sai kai tai sai kai tai ko kuma kai ne za a interrogation ko jebuwa sai a ce kai ma ƙarshe zero za ka samu sai ka rage ka yi ɗip ka je ka sha barcin kuma idan za ka sha barcin ka bi cikin damuwa kake abu ya kalli umar ake yake cewa ma abu ya kalli umar laula fasata al'amur mi yake kuncin rayuwa da ba dan wato a wannan fusa abin da ake cewa fusa shine yalwa kamar da ake cewa fafsah lahu fi qabrihi Allah ka yalwanta mishi cikin kabarin shi yanzu ba da ba dan yalwa ta rayuwa ba su ba abin da ya kai rayuwa abin nan rayuwa kunci amma saboda gura ta gura ce ina yi in samu ka ina yi in samu ka zai ga mutum dan kasuwa ne kullu za a ga yana ta abin nan ta yi zama mai arziki ta yi ta yi to wannan abin shi ke za a yi ta ta ya yi ta yi ta nace ya ta nace ko da mai tiri ba har ya mutu amma aka ce mai kaifa sai ka mutu kai arziki ba ini da da ya samu abin da zai ci sai ya rihe sai ya tashi kawai yake yake cewa wa allilun nafsa bil amali arqubuha bil amali arqubuha ma adyaka al umra laula fasahat al amali yana ya kamata mu tsaya yana yanzu muka zo sai mai mai doka guda jin hana bi nafsi ya irfani